بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da hamsin daga cikin jerin giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da babban malamin mu sheikh abi abdurrahman muhammadin al'awwal adam albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan 'yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata mun kwana a tafsirin aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu zuwa da saba'in da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriyar su ba a hannunka take baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so ya zaɓa daga cikin bayin shi Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na dukiyarku to kanku kuka yi wa ladan ku ne za ku samu in kun yi saboda Allah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma fa ba za ku ciyar ba sai don neman fuskar Allah wa ma tunfiqu min khairin haka duk abin da kuka ciyar na dukiya yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan wannan ciyarwa da kuka yi wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba ta hanyar hana ku ladan aikin da kuka aikata na ciyarwa matakar kun yi saboda Allah wannan ciyarwar za ku yi ta ne lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah mabukata waɗanda aka tare su don ɗaukaka kalmar Allah wato aka tare su suna aiki don ɗaukaka kalmar Allah suna aiki na karantarwa suna aiki na jihadi suna aiki na tarbiyyantar da al'umma waɗannan to su ne za a ɗauki wannan dukiya a basu waɗanda la yastati'una darban fil ard ba su iya tafiya don yin fatauci a cikin ƙasa ba su iya kasuwanci ba su iya neman kuɗi ba su iya sana'a to waɗannan su ne za a ɗebi wato asalin wannan dukiya wato asalin za a ba su لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف wanda bai san halin da suke a ciki ba yana zaton su dinnan mawadata ne minat ta'affufi saboda kamewa ba sa roƙo ba sa bara ba sa rubuta takarda su tura wa wani da nufin ya taimake su ko ya ba su dukiya ko ya ba su kuɗi wannan ta sa aka zaci cewa su mawadata ne mana wanda bai san halin da suke a ciki ba sai ya zaci su mawadata ne mina ta'affufi saboda kamewa ta'rifuhum bisimahum kana iya gane su da alamar da zaka iya fahimta tattare da su ko dai alama ta rashi ko kuma alama ta tufafi da suke sanyawa ko kuma wata alama ta daban da mumini mai kaifin nazari da basira yana iya ganowa la yas'aluna nasa ilhafa ba su tambayar mutane ballantana naci ya biyo baya ko kuma ba sa tambaya tambaya irin ta naci Allah sai ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ɗiba kuka ciyar na dukiyarku fa inna Allah bihi alim lallai Allah yana sane da wannan ciyarwa kuma Allah zai ba ku lada zai ba ku sakamako akan wannan aiki da kuka yi idan ba ku manta ba ƴan uwa muna tattauna masail ɗin da al-Imam al-Qurtubi yake tattauna su ƙarƙashin wannan aya wato ta ɗari biyu da saba'in da uku a inda ya ce a ƙarƙashin wannan aya akwai matsaloli guda goma mun karanta matsala ta farko mun karanta matsala ta biyu haka ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida a yau za mu tashi matsala ta bakwai a ƙarƙashin wannan aya wanda matsala ta shida tana da alaƙa da matsala ta bakwai idan ba manta ba matsala ta shida al'imamul ƙurɓabi ya naƙalto mana maganar babban malami al'imamu abu umar ibn abdulbari da yake cewa min ahsani ma ruya min ajwibatil fuqaha fi ma'ani su'ali wa karahiyati wa mazhabu ahli al-war'i fi ma hakahu al-athram an ahmad ibn hanbalin وقد سئل عن المسألة متى تحل قال إذا لم يكن عنده ما يغديه وما يعشيه على حديث سهل بن الحنظلية دمكم من تابع الإمام القرطبي نقلت waɗannan maganganu da ya ciro su daga wato babban malami al'imamu abu umar ibn abdulbar a inda yake cewa yana daga abu mafi kyawu wanda aka ruwaita na amsoshi da malamai masana fiƙihu suka bayar game da me ake nufi da tambaya ina ma'anar roƙo sannan menene hukuncin roƙo ma'ana menene karhanci ko kuma kyamar da malamai suka yi game da roƙo a musulunci da kuma mazhabar malamai masu taka tsantsan game da roƙo da kuma karhancin roƙo a musulunci malam yace shine abinda al-imamu abubakar al-asram ya hikaito daga malamin shi ahmad ibn hanbal a sa'ad da aka tambaye shi game da roƙo idan ba ku manta ba jama'a mun karanto waɗannan matsaloli gaba ɗai a yau za mu tashi matsala ta shida matsala ta bakwai a inda daga ƙarshen matsala ta shida malam ya ƙarƙare mana da wani hadisi da al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i suka ruwaito daga wani sahabi da ake kira da alfirasi wannan sahabi ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as'alu ya rasulallah shin na iya roƙo na iya bara ya manzon Allah kawala sai annabi ya ce la kada kai bara kada kai roƙo annabi ya ce wa in kunta sa'ilan labud fas'alis salihin idan ya zan roƙo da tambaya ta kama dole za kai saboda bukata ta cika annabi ya ce to ka tambayi mutanen kirki ka tambayi bayin Allah nagari malam ya ce fa'abaha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ala ahlil fadli wa salah inda alhajati ila zalik sai annabi ya halatta a iya tambaya a iya roƙo amma fa mutanen kirki masu falala kaɗai ya halatta a roƙa su ma ɗin inda alhaja a sa'ad da ya zan bukata ta cika za mu zo mu ji wata bukata ce za ta ci ka da har roƙo ya halatta yi wato ka yi a musulunci amma malam sai ce wa in auka a hajatahu billahi fa huwa a'ala da zai mika bukatar shi zuwa ga Allah da haka shi ya fi dacewa ya ce kala ibrahim ibn adham mala ibrahim dan adham ya ce su'alul hajati minan nas tambayar mutane bukatunka maimakon ka tambayi Allah ka roki Allah sai ka koma kana tambayan mutane bukatunka wannan roko da kake wa mutane hiyal hijabu bainaka wa bainallahi ta'ala shine hijabi shine shamaki da ke tsakaninka da Allah madaukakin sarki a sa'ad da bukata ta taso maka sai ka tafi kana roƙon mutane ka koma kana tambayar wane da wane ka koma kana attakaffuf ka miƙa wa wane hannu ka kira wane ka faɗa mashi ka kai wa wane buƙatarka ka rubuta wa wane malam ibrahimu ɗan adahama ya ce wannan shine asalin abin da kai bawa kai wa kanka na jafa'i na sanya katanga da shamaki tsakaninka da mahaliccinka me ya hana ka roki Allah me ya hana ka faɗawa Allah buƙatocinka malam yace fa anzil hajataka biman yamliku dhurra wan naf'a ka kai buƙatar ka ga wanda ya mallaki cutarwa da amfanarwa wannan shine Allah wal yakun mafza'uka ila Allah ta'ala yazan dukkan wurin da kake kai kuka to kana kai kuka ne zuwa ga Allah idan ya zan inda kake kai kuka zuwa ga Allah ne ya fika Allahu ma siwahu Allah maɗaukakin sarki zai gamsar da kai Allah zai wadatar da kai dukkan abin da kake da bukata aka sun kunci da kake a ciki wata aishu masrura kuma za ka rayu cikin farin ciki ba za ka yi kunci ba ba za ka taɓa talauci talauci irin na zuci ba sa'annan ba ka tunanin wane da ya yi maka zai maka gori saboda Allah maɗaukakin sarki shine ke azarta bayan shi ba tare da lissafi ba kuma Allah shine wanda ke sanya wa bayan shi mafita matuƙar bayan shi sun ji tsoron Allah sun mai da al'amuransu zuwa gare shi. Allah cewa yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mishi mafita a cikin al'amuran shi ka rika tunawa da Allah a duk sa'ad da bukata ta taso maka wannan bukata ta rayuwa ce ko bukata ce ta addini ko ko wata matsala ce ka samu kanka a rayuwa a matsayinka na musulmi ba daidai ba ne ka manta da Allah mahaliccinka ka tuna da Allah ka tuna dukkan bukatar da kake ganin mai girma ce ka tuna girmanta ya kai girman Allah ba ta kai ba to ka kai bukatar ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai warware maka ya watsake maka ita da izinin shi a yau za mu tashi gaba ta bakwai inda malam ya ce asabi'a matsala ta bakwai matsala ta bakwai ku tuna da matsala ta shida jama'a gaba ɗayanta matsala ta shida tana so ta tarbiyyanci musulmi game da tsantsan dogaro ga Allah da rashin roƙo da rashin bara da bambaɗanci da takaffufun nas mas'ala ta shida tana so ta tarbiyyanci musulmi akan su rika mai da al'amuransu zuwa ga Allah kada su ɗauki bara da roƙo ta zame musu hanyar samu ko hanyar cin abinci a rayuwarsu to nan mas'ala ta bakwai malam ya ce fa'in ja'ahu shay'un min ghairi su'alin falahu an yaqbalahu wala yarudda ka dai ji an ce kada kai roƙo kada kai bara kada kai tambaya to amma kana zaune babu siɗiɗi babu saɗaɗa sai dukiya ta zo maka ba tare da kayi roƙo ba baka tambaya ba baka rubuta ba baka bukata ba sai aka kawo dukiya aka baka malam yace falahu to ya halatta gare shi an ya kabalahu ya halatta ka karba wala ya ruddahu kuma kada ka mayar da wannan kyauta ya halatta ka karba ina fata mun fahimta ka ji samaha ta musulunci ka ji daidaito yadda musulunci ke daidaita al'amura a can an hana ka roƙo sai wani ya kawo ya baka to musulunci kuma bai kuntata maka na ya hana ka karban abin da baka roƙa ba aka baka ya halatta ka karɓa in na ci ne ka ci in na dukiya ne ka zuba a cikin taka dukiyar ka ci gaba da kasuwanci idan ka ga baka bukata kuma musulunci bai hana ka karɓa ba ka iya karɓa sai ka ba da ita sadaka ina fata mun fahimta idh huwa rizqun razaqahu Allah saboda arziki ne da Allah maɗaukakin sarki ya azurta bawa da shi, don haka Allah maɗaukakin sarki ya baka wannan arziki, to lallai na'am wannan arziki ne da Allah ya baka lallai kada ka wato mayar da wannan arziki kada ka mai da hannun agogo baya. dalili akan haka malam yace rawa malikun an zaid ibn aslam an ata ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arsala ila umar ibn al-khattab bi ata'in faraddahu malik ya ruwaici hadisi daga zaid dan aslam daga tabi'i mai suna ata'u dan yasar tabi'i mai suna ata'u ɗan yasar ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike da wata kyauta zuwa ga sayyidina Umaru ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yarda faraddahu Umar sai ya mayar da wannan kyauta bai karɓa ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رددت annabi sai ya ce da shi dan me ka mayar da wannan kyauta ya Umar me yasa ka mayar da ita dan me baka karba ba fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah alaysa akhbartana anna ahadana khairul lahu alla ya akhudha shay'an ya manzon Allah in ce ba kai ne ka faɗa mana cewa ɗayanmu ya fi mishi alkhairi ba kada ya yi roƙo, kada ya yi bara. Jama'a kun gane, mana annabi ya ce kada si kaza, kada si, sai kuma ga kyauta annabi ya bai wa Umar. Sai Umar ya dawo da ita, annabi ya ce don me ka mayar. Umar ya ce ya manzon Allah ba kai ne ka ba mu labari cewa ɗayanmu mu ya fi alkhairi a gare shi ba cewa kada ya karɓi wani abu kada ya yi roƙo kun ga fahimtar umar kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su annabi ya ce inna ma za ka anil mas'alati ai abin da na hana ku abin da na ce kada ku karɓa sai in ta zama roƙo ne sai in bara ce sai in ka tambaya ne ina fata an gane fa'amma ma kana min gairi mas'ala amma dukiyar da baka roƙa ba aka baka fa inna ma huwa rizqun razaqakahu Allah arziki ne Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi dan haka ka karba fa qala Umar ibn al-Khattab nan take Umar sai ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina ke hannun shi shine Allah la as'alu ahadan shay'a bazan tambayi wani abu bazan tambayi wani wani abu ba ma'ana bazan ƙara tambayar wani komi ba sannan wala ya atini shay'un min ghairi mas'alatin illa akhaftu sannan babu wata dukiya da za ta zo min ban roƙa ba ban tambaya ba ban ƙwallafa rai ba face sai na karɓi wannan dukiya mana ban roƙa ba aka ban zan karɓa amma kuma ba zan roƙa ba ba zan tambaya ba ina fata mun fahimta al-imamul qurtubi yace wa hadha nassun wannan hadisi nassi ne akan mas'alar shin idan aka ɗebi kyauta aka ɗauki kuɗi ko wani abu ko fili ko gida ko mota ko mashin ko keke ko gona ko wani abu na amfanin yau da kullum aka baka baka roƙa ba shin ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba amsa ita ce ya halatta ina dalili shine wannan hadisin ina fata mun gane malam yace wa hadha nassun wannan hadisi nassi ne amma mu natsu da kyau jama'a wannan hadisin hadisi ne mursali ba hadisi ne marfu'i ba dan mu kalli isnadin hadisin da ya ce rawa malikun an zaid ibn aslam an ata ibn yasarin na ce tabi'i ne har na maimaita so biyu ban sani ba ko kun lura tabi'i ne ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam tabi'i ya ce annabi ya ce wannan shine hadisi da ake kira mursal shin mursal ana hujja da shi ko ba a yi mursal ana hujja da shi ko ba a yi wannan mahallul khilafi ne a tsakanin malaman hadisi wasu suka ce mutlakan yuhtajju bil ahadith waɗanda suke al-mursalat hadisi mursal ana hujja da shi mutlakan wasu suka ce mutlakan la yuhtajju bilmursal wasu kuwa suka ce wani lokaci ana hujja da mursal in urifatil wasitatu baina tabi'i wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an fahimci a sa'ad da tabi'i yace annabi ya ce wake tsakanin wannan tabi'in da manzon Allah in an gane waye in an gane waye to wannan mursal ɗin ana karɓa kuma ana hujja da shi dalilin da ta sa malamai suka ce ba a hujja da mursal mutlakan saboda ya tabbata tabi'i yakan yi riwayan hadisi daga tabi'i ɗan uwan shi wani lokaci ma daga tabi'i sa'an nan sai sahabi sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda sahabi ne kadai aka cire to da kenan hadisan babu buƙatar bincikan wannan sahabin shin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne saboda dukkan sahabbai adilai ne to amma akwai riwayar tabi'i riwayatu tabi'iyyin an tabi'iyyin an tabi'iyyin عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال ما في جرما حديث نن شهرري حديث hadithin sayyidina Umar dan Khattab hadithin hijira hadithin innamal a'malu bin niyyat wannan hadithi misali ne na riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sa'annan sai daga sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu dawo kan matsalar shin wannan hadisi mursali ne shin a iya hujja da shi amsa ita ce za a iya hujja da wannan hadisi wanda hadisin gaba shine zai zama mutabi'un lahu wato mutaba'a ce ta faru jama'a ko kuma mushahada kamar yadda gashi malam yace wa kharraja muslimun fi sahihihi wan nasa'i fi sunani wa ghayruhuma an ibn umar qala sami'tu umara yaqulu kana an-nabiyyu صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك زاد النسائي بعد قوله خذه فتموله أو تصدق به ما ليش الإمام مسلم يروي حديثي أتكين صحيح ناشي وتصحيح مسلم هكا الإمام النسائي أتكين كتاب السنن دما وصما لمي بندسو دقى صحابي عبد الله دن عمر ya ce na ji mahaifina umar yana cewa annabi ya kasance yana min kyauta fa'aƙulu sai na ce a afihi afkara ilaihi minni ya manzan Allah a ɗebi wannan dukiya a ba da ita ga wanda ya fi ni talauci a ba da ita ga wanda ya fi ni rashi wanda ya fi ni cikin kunci ina fata an gani kaji sahabbai kenan hatta a'tani marratan malan har sai da wata rana annabi ya bani dukiya fa qultu sai nace a'tihi afqara ilaihi minni ya manzon Allah a bada wannan dukiya ga wanda ya fi ni bukata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace khudhu Umar ka karɓi wannan dukiya, karɓe ta, wa ma ja aka min hadal mali wa an ta gairu mushrifin, ya ce, Dukkan abin da ya zo maka na wannan dukiya wa an ta gairu mushrifin, alhalin baka ƙwalla farai ba, za mu waiwayi wannan kalmar don malam zai zo ya tattauna mana matsala game da ita. Ina ma'anar ƙwalla farai, baka sa rai ba. baka bai ɗarsa su a cikin zuciyarka ba cewa to kowa na zai bani to kowa na zai aiko min da kaza to ko za a yi min kaza to ko za a yi min alheri kaza wa anta ghairu mushrifin baka kwallafa rai ba baka sa rai ba wala sa'ilin baka roƙa ba fa khudhu to ka karbi wannan dukiya annabi ya ce wa mala duk dukkan dukiyar da ya zan ba baka ita aka yi ba kyauta fala tutbi'uhu nafsaka kada ka sa ranka kada ka bibi wannan dukiya da ranka ina fata mun fahimta kun ji wannan hadisi na muslim da nasa'i malam yace a riwayar nasa'i ya karo wani wata ziyada ba'da qaulihi bayan fadin annabi da yace khudhu ka karba ziyadar ita ce fatamawwalhu sai ka juya ta ka saka ta cikin dukiyarka in ka so au tasaddaq bihi ko kuma ka karba sai kai sadaka da ita ina fata mun fahimta to yanzu kaga wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa mana wancan riwaya ta Malik daga Ata ibn Yasarin ina fata mun fahimta malam yace wa rawa muslimun min hadisi Abdullah ibn Sa'di al-Maliki عن عمر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق annabi ya ce idan aka baka wani abu na dukiya ba tare da ka roƙa ba to ka ci kuma kai sadaka mana in ka so ka ci in ka so kai sadaka in ka so ka ci wani gefe ka ɗebi gefen ɗayan gefen kai sadaka da shi malam ya ce wa haza kaga wannan riwaya ta muslim da wacce riwaya ta al'imamun nasa'i da ziyadarta ta yusahihu laka haditha malikin al-mursal yana inganta maka wancan hadisi na malik wancan hadisi mursali wato hadisin malik wato shi da kanshi ba zai zama hujja ba sai ya jingina da waɗannan riwayoyin na muslim da nasa'i ina fata mun fahimta jama'a kun ji wato asalin waɗannan hadisan waɗanda suke nassi ne akan matsalar cewa idan aka baka dukiya baka roƙa ba ya halatta ka karɓa in ka karɓa ba a jawo maka ayar la yas'alunan nasa ilhafa ba dan ayar bata ci ka ba ba roƙo kai ba baka akai ina fata mun fahimta malam yace qala al-asram sami'tu aba abdullahi ahmad ibn hanbal yus'alu an qawlin nabi صلى الله عليه وآله وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف أي الإشراف أراد فقال أن تستشرفه وتقول لعله يبعث إلي بقلبك الإمام الأثرم يتي ناجي بابا عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في تسعة أشياء yus'alu an tambaye shi an kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da faɗin annabi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi da ya ce ma ataka min ghairi mas'alatin wala ishraf dukiyar da ta zo ma baka roƙa ba baka ƙwallafa rai ba faɗin annabi game da haka ya ce aka tambayi imamu Ahmad ayyal ishrafi arada me annabi yake nufi da ƙwallafa rai bai sa rai ba me yake nufi me annabi yake nufi aka tambayi imamu Ahmad faƙala sai imamu Ahmad ya ba da amsa ya ce an tastashirifahu ka sa rai wata ƙulu sai ka riƙa faɗi a ranka ai kaulul kalbi kenan anan an gane jama'a ka rika faɗi a ranka kana cewa la'allahu yub'afu ilayya ta yiwu a aiko min da wannan dukiya amma a cikin ranka imamu ahmad ya ce wannan shine al-ishraf jama'a kun ji ma'ana ka sa rai wane zai baka ka sa rai wane zai aiko ma musamman ga azumi ya kama wane zai aiko ma da gero wane zai turo ma da madara da da sukari da da da bombita wane zai aiko ma da naman sallah da kayan sallah a ranka ka rika faɗin wannan kana nana tashi a ranka jama'a kun gane wannan shine ma'anan al-ishrafu injuwa inji imamu ahmad qila lahu sai aka ce da imamu ahmad wa illam ya ta'arrab ala gafarta malam koda bai jirwaye ba koda bai fada da baki ba koda bai ce to ranka shi dade a tuna da mu ba ma'ana da zuci fa imam ala gafarta da zuci ya dan riya kala imamu ahmad sai ya ce na'am eh ai wannan shine asalin ishrafi inna ma huwa bil qalbi da zuci ɗin nan kai tunani ka sa rai wane zai baka wannan shine ishrafi qila lahu sai aka ce da imamu ahmad hadha shadidun algafarta malam wannan fatawar tana da tsanani e ta yi tsanani algafarta malam da zuci ma ina fata mun fahimta qala sai imamu ahmad yace wa in kana shadidan fa huwa kadhalika ko fatawar ta yi tsanani haka dai al'amarin yake fa huwa hakaza haka abin yake amsar haka abin yake mana baka sa rai ba wato so ake gaba ɗayanka ka yi inqita'i ka yanke zuciyarka daga wani Allah ka alakanta ta kai subscribing zuciyarka ga Allah na fata mun fahimta ka rika sare Allah ne zai azurta ka ka rika sare Allah shine zai rufa ma asiri ina fata mun fahimta aka ce Imamu Ahmad fatawar ta yi tsanani yace i haka abin yake qila lahu sai aka ce da shi fa in kana rajulun lam yu'awwidni an yursila ilayya shay'an illa annahu qad arada biqalbi fa qultu asa an yab'atha ilayya qal hadha ishrafun aka ce to ala gafarta malam mutum ne bai saba aiko min da kyauta ba mana ba mu saba duk shekara ya bani geron kunu ba ya bani sukari ya ban madara yi min ɗinkin sallah bai saba aiko min da komi ba illa annahu qad arada bi qalbi yace sai dai na ɗan yi tunani a raina to kowa na zai min kaza wannan shekaran ko za a bani ko za a aiko faƙultu sai na faɗi a raina ai kaulun nafsi kenan asa an yabba asa alayya ta yiwu alhaji wane ya aiko min da kyauta ala gafarta malam shin wannan ina hukuncin shi qala sai imamu ahmad yace hadha ishrafun wannan ma sa rai ne kwallafa rai ne annabi ya hana fa amma idza ja'aka min ghairi an tahtasibahu Malam ya ce, Amma idan dukiya ta zo maka ba tare da ka tsammaci zuwanta ba, wala khafar ala kalbika, ba kai tunani a cikin ranka cewa to kowa na zai baka kaza ba, fahazal ana laisa fihi ishrafun, to a nan ne ishrafi bai shigo ba don haka sai ka karɓa. ka saka a cikin dukiyarka in ka so in ka so kuma kai sadaka da ita jama'a muna fahimtar waɗannan matsalolin na ji an yi shiru ne jama'a ko karatun ya dake mu da yawa ne haka karatun yake jama'a ai wallahi jama'a muna da buƙatar a rika tunatar da mu irin waɗannan nusus ɗin da malaman sunna suka faɗi saboda zukatan musamman da yawa daga cikin musulmi jama'a mafi yawanci zukatansu sun mutu sun koma suna alakanta zukatansu da bayi irinsu baka tunani wane da ka sa rai ko kake sa rai ko ka jingina da shi baka tunani zai iya faduwa baka tunani zai iya talaucewa baka tunani zai iya sauya tunani ya watsar da kai ya jawo wasu ka mika bukatar ka zuwa ga Allah mana ina fata mun fahimta wannan shine ma'anan at-tawakkul Allah ko cewa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah wal insu wal jinnu yamutun aljanu da mutane suna mutuwa duk wanda ka dogara da shi zai mutu ka dogara ga Allah kada ka dogara da wani attajiri kada ka dogara da wani mai mulki kada ka dogara da wani sarki na gargajiya kada ka dogara da wani malami kada ka dogara da kowa a duniya ka dogara ga Allah haka ya kamata a tarbiyyanci musulmi a kai idan ka kalla musulmi suke bara jama'a tsakani da Allah haka ne ko ba haka bane musulmi suke tumasanci da bambadanci a mabambantan matakai da mabambantan halaye a sa'ad da wani zai ɗauki roba ya tsaya a bakin titi a lokacin wata za ta tsaya a bakin banki a lokacin wasu za su shiga gidajen mai a lokacin wani ofis ofis yake bi a sa'ad da wani ya miƙa hannu a lokacin wani takarda yake rubutawa a daidai da lokacin da wani waya yake yi jama'a wannan duka roƙo ne roƙo ne roƙo ya mamaye mu manya da ƙanana maza da mata har matasa ƙatti majiya ƙarfi sai kaga wani ya zo yana cewa a taimake shi amma zai iya faskare zai iya dako zai iya baro zai iya tafiya ya sana'a amma sai ce a taimake shi jama'a waɗannan abubuwan su ne halin da muka samu kanmu a ciki don me arnan kudancin ƙasan nan ba za su rena mu ba su wulaƙanta mu jama'a su rika faɗin maganganu a kanmu saboda mu muka rena kanmu a yau akwai waɗanda sun ɗauki bara a matsayin addini ba talauci yasa suke yin ta ba gani suke ƙurbani ne zuwa ga Allah wata falala ce ka rika bara ka rika neman taimako a rika baka sadaka wasu suna ganin falala ce wannan jama'a mutuwar zuciya ce malamai su yi bara matan aure su yi bara matasa su yi bara ƙananan ustazai su yi bara jama'a don me addininmu jama'a ba zai zama wato wulaƙantacce a gurin waɗanda ba mu ba addininmu da bara muke ciyar da shi ba da sadaukarwa ba yaushe addininmu zai yi kima a gurinsu ba za mu iya ɗibar dukiyanmu da muke so ta aljihunmu mu gina addininmu da aƙidarmu da manufarmu da muka yadda da ita ba sai dai mu lafe dukiyoyinmu mu tafi muna takaffufun nasu a gayyaci wancan ɗan siyasa wancan mai mulki a gayyace shi wani abun kunya jama'a ya faru a wannan ƙasar ga wata daga cikin ƙungiyoyi masu intima'i zuwa ga addinin musulunci suka tashi taro na gabatar da neman taimako na gina babban masallaci masallaci mafi girma a wato asalin wannan ƙasa masallaci na Abuja abin mamaki sai ya zama shugaban kwamiti ɗin arne ne jama'a haka ta faru ko bata faru ba shugaban kwamiti ɗin arne ne wannan ba kaskanci ba ne jama'a ka taɓa ji waɗanda ba mu ba sun tashi kai ka taɓa ji suna launching ɗin gabatar da wani coci cewa suna neman wane ya zo ya taimaka musu miliyan kaza biliyan kaza ka taba ji sun yi haka sai mu musulmi jama'a wannan abin takaici ne wannan abin takaici ne akwai wata kungiya da ta zo lancin za ta yi jama'a ta gabatar da wani kasurgumin arne jama'a kasurgumin arni za ta lancin ɗin gina makaranta da kaza da kaza da kaza aka gayyaci wani kasurgumin arni a matsayin shi ne wato asalin shugaba a wannan taro da aka ce don me za ku gayyaci arni sai tawili ya biyo baya to ai an gayyaci shugaban ƙasa kaza to ai shugaban wannan ƙasar to ai shine mai masaukin ba mai masaukin shi in an gayyaci wani to shi ma wani sai an jama'a wannan ba tawili bane jama'a da malam albani zai bude darul hadisi yayi launching ku ban amsa an gayyaci wani dan siyasa da wani da wani su zo su bude ko a nemi taimako ko a gabatar da ko a proposing wasu kuɗi da za a gina wannan makarantar jama'a to malam albani ya yi koyi ne da mai gidan shi manzon Allah a sa'ad da manzon Allah zai gina masallacin shi da markaz ɗin shi markaz na farko da aka kafa a musulunci neman taimako aka yi jama'a lancin aka yi to me yasa ne malamai da sunan addini da sunan kafa addini suke launching me yasa jama'a girman su fa bai mai da abin ya zama daidai a musulunci ba yana nan ba daidai bane ba daidai bane karatu ne muke a cikin riyadu salihin babi na 65 zan bude zan dan tattaba mana wasu abubuwa suna da alaka da karatunmu nan jama'a babin da ke tarbiyyar musulmi game da zargin roƙo da zargin bara da falalar kamewa da muka karanta wannan babin muka yi irin waɗannan bayanan wani sai ya tambaya ya ce to algafarta malam kana nufin kenan babu roƙo babu bara a musulunci na ce ƙwarai da gaske ya ce to yanzu algafarta malam to ko da yake dai hadisai dai ka biya amma dai su shakwana da shakwana da ake launching ake kaza ake kaza yanzu malam kana nufin ba su karanta waɗannan hadisan ba na ce ya rage ban sani ba ya ce to ba su san waɗannan hadisan ba ne da suke yi ko kuwa sun sani kaga ihtimali na biyu kenan ma'ana sun sani sun amma hadisan na da wasu fassarori na daban da yadda ne musu ka da ya nazari sai ce ka jama'a ku ci gaba da neman taimakonku wallahi jama'a a daidai lokacin da wani da ya ji karatun ina irin motsatsiyar robobin nan da ake ajewa a masallatai jama'a motsatsun robobi na neman taimako wanda in an gama sai ka ga naira saba'in da biyar aka tara naira arba'in ya gaggu ne naira talatin da biyar ne masu kyau kullum kuma ana cewa ana neman taimako e kamar yadda aka saba haka ake cewa duk alamis ko duk juma'a ana neman taimako amma fa wannan taimakon bai isa a zuba man janaretan da ake tayarwa a yi salawatul hamsi da shi bai isa a kula da maintenance appliances na masallaci gloves loudspeaker microphone amplifier baya isa ba a share masallaci kullum kuma neman taimako ake ba a fita cikin talauci da kaskanci ba su kuma mutanen anguwa membobin masallaci kullum korafi suke ana cinye kudin masallaci da liman ya sauya riga sai a ce kudin kwamiti ne da ya ƙara aure sai a ce to ya shaƙi wasu kudade kenan wallahi jama'a haka ta faru da wata makaranta ta islamiyya walima ne za su yi ban sani ba ko kun lura da mafi yawanci ban ce duka ba ai mun adalci mafi yawanci mafi yawancin islamiyu kun lura da sai kakan siyasa suke walima kun lura da haka sai kakan siyasa ma'ana ana dab da za a yi siyasa za a gayyaci honorable wani dufiti wane kaza za a gayyace shi wane za a gayyace shi wane saboda za a tara kuɗi suka nemi shawara ta na ce kada ku nemi taimako aka ce to yaya ka a nemi taimako na ce kada suka ce wane fana taimakawa na ce kada ku nemi taimako wallahi sai suka kiji aka ce ai wane ma masallaci kaza na juma'a shi ya gina kaza shi yayi shi ya gyara makabarta kaza don haka lallai sai an nemi taimako aka rubuta takaddu aka yada ko'ina makaranta na neman taimakon naira miliyan ashirin za ta yi gini aka tara jama'a har wani mataimakin wani gwamna a sa'ad da yana mataimakin gwamna sai da ya zo wannan walimar jama'a manyan 'yan siyasa suka zo manyan masu kuɗi suka zo aka gama walimar da za a yi aka ƙaddamar da neman taimako saboda makirci irin na waɗannan mutanen na 'yan siyasa da mafi yawancin ustazai da malamai ba su gane ba wallahi saboda makirci duk ɗan siyasan da ya tashi zai ba da taimakon shi bai faɗin adadin kuɗin da zai bayar in ya miƙe sai ce to jama'a mu dai namu to sirri ne amma a zo a samu wani to shi zai zo zai karɓa zai kawo don haka wane da wane wallahi sai da aka samu mutane kusan shida ba wanda ya faɗi adadin kuɗin da ya ba su masu saurare me za su fahimta an tara miliyoyin kuɗi sai da aka gama walima da aka yi bincike sai aka ga ciko ya kusa biyo jattai da kuɗin da aka aro kanofi da kuɗin kujeru da kuɗin abinci na gama gari ‘yan kuci ku bamu da kuɗin abincin mutane wato na musamman da kaji da aka siya da ruwa da juice da pure water da yogurt da duk komi sai aka ga an kashe kuɗi kusan naira dubu ɗari biyu da wani abu amma kusan kuɗin da aka tara a wannan neman taimakon naira dubu ɗari biyar da wani abu dubu ɗari biyar da wani abu ko miliyan ɗaya bai kai ba bayan an karkare walima aka zo aka zauna aka ce dama sai da wane ya faɗa sai da wane ya faɗa shikenan aka aka abin nan to muhalli shahid abin da ya biyo baya to yafi wannan muni sai ga shugaban kwamiti din ya ƙara aure sai aka ce haba miliyan ashirin wasa ce sai da aka yi faɗa da shi sai da aka yi rikici da shi jama ya ce ya za a yi ba a fatara mana miliyan ashirin ba amma kuna cewa mun ci miliyan ashirin kun ga yadda 'yan siyasa suka yi suka haɗa su to yanzu mafi yawancin islamiyu da makarantu fatansu shine ya za a yi walima sun sauka ko an sauke su ko sun duro ko taka ko da ƙafafu shikenan sai a ce za a yi walima za a gabatar da neman taimako an fara ginin ajujuwa biyu ba a ƙarasa ba to wane ka zo ka ƙarasa kamar shigo ka gani wannan ƙasƙanci ne jama'a wannan ƙasƙanci ne wannan tana sa ka kasa iya tsayuwa da gaskiyar da kai kasanta ka gamsu da ita kuna tunanin jama'a a wannan siyasar inda darul hadisi jama'a mallakar wani ne za mu kamfen mu ce kada a zaɓi pdp ai ba mu isa ba wallahi za a turo wani ne kawai ya ce ku eh karatu ka iya ja musu baki amma ba ruwanka da siyasa kuma baka isa ba wallahi amma ka ji masallatan juma'a sun ɗauki matsayi irin namu da masallatan juma'a da masallatan salawatul khamsi sai ‘yan kaɗan ƙillatun kalila su ne suka iya fitowa suka bayyana ma musulmi alƙiblar da ta kamata su fuskanta duk menene ya jawo waɗannan matsalolin jama'a shine roƙo da bara da attakaffuf sai addininku ya kasance cikin ƙasƙanci ku kanku ba addininku ba ku kanku sai ku kasance cikin kaskanci malamai suka yi shiru malamai suka yi shiru kowa ya shiru sai da aka ji ga inda alƙiblar zaben nan wannan zaben na 2015 ya karkata wane zai ci ko wane ya ci sai ga wasu malamai da shirya wa'azi da na ƙasa da na mako haba jama'a haba jama'a la ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja ga sa'ad da ake da buƙatar wannan wa'azin sai kuka yi shiru sai ga wannan ya fito gaskiya dokin ƙarfi sai ga wancan ya fito sai ga wancan ya fito ina kuke ajiya da shekaran jiya a ɗazu da abin nan wallahi jama'a wannan abin takaici ne ma'ana kenan inda baki ya karkata nan ya wuce zuba ba ku iya tsayuwa da gaskiyar da kuka karanta kuka gamsu da ita saboda suwana da suwana su ne muku wannan kaskanci ne wannan wulakanci ne jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun dai ji wannan fatawa to wannan fatawa da imamu ahmad aka ce da shi haza shadidun ya ce wa in kana shadidan fahuwa kazalik ko fahuwa hakaza haka fatawar take jama'a amma bari ku ji wata magana da al'imamu ibnu abdulbarri annumari ya ce قال أبو عمر الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه معنى الإشراف shine ka ɗaga kai ka sa rai a wurin wani da kake kwaɗayin samun wani abu a gurin shi ko kuma ka yi kwaɗayin wani abu da kake sa ran wato za ka samu ka yi kwaɗayin wani abu a wurin wani ko kai kwaɗayin samun wani abu, wa an ya hashal insanu wa ya ta'arrada, mutum ya sa rai, ya riƙa yin kalmomi da za su yi nuni a kan fa yana da buƙatar a bashi ne. Malam ya ce wannan shi ne al'ishraf, in ji Ibnu Abdulbarri. Kenan in kun natsu da kyau, fassarar Imamu Ahmad da ya yi wa ishrafi, da fassarar ibnu abdulbarri kamar sun sha bamban imamu ahmad ya ce biƙalbika an ta kula biƙalbika shi kuma ibnu abdulbarri ya ce wa an ya hashal insanu wa ya ta'arraba ya yi jirwaye mai kama da wanka shi kuma da baka ake yi ina fata mun fahimta kamar ka haɗu da wani alhaji sai ka ce to Allah dai ya sa yau Allah ya sa bana dai Allah ya sa bana Allah ya kira mu mana Allah ya sa bana mu ma dai Allah ya kira mu mu je aikin hajji kaga me kake so ka ce kana so ka ce to ranka shi dade a biya mana kenan ko kuwa to wannan shine at-ta'arrud kaga da baka ake yi مالن ابن عبد البر سيتي وما قاله أحمد في تأويله الإشراف تضييق وتشديد فسرد إمام أحمد يي جمد كلمة إشرافي سنيري قل فري يتي أكوي قنشي أكوي سنني وهو عندي بعيد ابن عبد البر يتي وانا فسرد إمام أحمد يي أقولينا يتي قسكي فسرد يتي تاي نيسا دا ديدي دي. yana ganin ba haka ya kamata fassarar ta kasance ba li'anna Allah azza wa jalla tajawaza li hadhihi al-umma amma hadathat bihi anfusaha ma lam yuntaq bihi lisanun aw ta'malhu jarihatun yace saboda Allah madaukakin sarki ya kau da kai yayi ahuwa yayi yafiya ga abinda wannan al'umma take riyawa a cikin ranta matuƙar baki bai furta ba, wata gaba bata aikata ba. Kinan sai zama wasu wasan nan da kake to kowa na zai aiko, to kowa na zai kawo. Da Imamu Ahmad ya ce, haza ishrafun, Ibn Abdulbar sai ya ce, laisa bi ishrafin, lisanul hal ɗin kenan. Na fata mun fahimta. malam ya ce wa amma ma'taqadahu alqalbu min alma'asi ma khala alkufra falaysa bi shay'in hatta yu'mal bihi yace duk abin da zuciya za ta kudirce na sabon Allah amma ba kafirci ba zuciya ta kudirce wani abu na sabon Allah ba kafirci ba yace falaysa bi shay'in ba wani abu ba ne ba za a yi ma hukunci da shi ba hatta yi umala bihi har sai bawa ya yi aiki da abin da ya ƙudurce ina fata mun fahimta wannan maganar da ibnu abdulbarri yake suna da nassoshi a ƙur'ani da sunna gaba ɗai ina fata mun fahimta don haka ibnu abdulbarri ya ce wa khataratun nafsi mutajawazun anha bi ijma'in malamai gaba ɗai sun haɗu akan tunani da kan bijiro wa zukata, to wannan shari'a ta yi ahuwa ta yi yafiya a kai. To kenan ina ma'anar fassarar Imamu Ahmad kenan, kenan yana ta so ya nuna maka wannan fassarar akwai kunci a cikinta. jama'a ni kuma ba ni fahimtar haka saboda waɗannan nassoshin da ibnu abdulbar yake ishara zuwa gare su suna ishara ne zuwa ga saɓon Allah tunano saɓon Allah saboda na daga cikin hadisan da nake iya tunawa hadisin muslim sahabi abdullahi dan mas'ud ya rohice hadisin yace wasu sahabbai sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna lanajidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi dayan mu na jin wani abu a ran shi da abu ne mai girma harshen shi ma bai iya furuci da shi na saɓon Allah da ɓarota da abubuwa ina fata an fahimta annabi ya ce wa qad wajadtum zalik suka ce iya manzon Allah annabi ya ce zaka sarihul imani wannan hadisin yana nuni akan tunani da kake na saɓon Allah to ko kayi kaza to ko kaza to ko kaza wa zai kubuta daga irin wannan tunanin jama'a annabi ya ce kun rika jin irin wannan suka ce iya manzon Allah annabi ya ce ba ku iya furuci da shi e ba ku iya aiki da shi e annabi ya ce to wannan jin da kuke kuke iya dannewa kuke daurewa to wannan ma yana nuni akan tsantsar imani to yanzu kaga shi kuma imamu ahmad yana magana ne akan ishrafi al'ishraf ina fata mun fahimta abubuwa ne mabambanta ina fata da ma mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye da haka da ma kun ji wannan matsala lallai dai ana so a nuna maka cewa kai musulmi to lallai kada ka sanya addininka cikin ƙasƙanci da wulaƙanci kada ka wulaƙantu ta hanyar roƙo da bara ta tambaya da bambadanci da sauransu. والله تعالى أعلم نعم وعليكم السلام نعم
fahimci halin da yake ciki ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya fahimta halin da shi yake ciki yanzu wannan bai shiga ba misali ma'ana ishirafi ne wannan kenan kaman kana so ka ce fassara imamu ahmad haza shadidun kama kama yake so ya ce sai ce abubuwa ne mabambanta gaskiya suna da bambanci nan imamu ahmad yana cewa ne wato ka sa rai wane zai baka ka kwallafa rai wane zai baka to ba kwallafa ran ba ana magana akan in ka kwallafa rai aka kawo aka baka ya halatta ka karba ko bai halatta ba dan ai hadisin an gida hukunci akai ne inda yace ma ataka min ghairi mas'alatin wala israfin sai yace fa khufuhu to karba ake magana Abu Huraira an bashi ya karba ai ba ma bashi ba gaba dai shi hadisi aka biya mishi shi kuma manufar shi ba hadisin ba wannan wani abu ne na daban malam ina fata mun fahimta in ka so ka iya cewa waqi'a ce ainiya na'am wallahu a'lam eh eh eh e wato tsantsenin ya fi dacewa da musulmi a yau jama'a shi yasa ni ma na yadda da fatawar imamu ahmad ya fi dacewa a yau na ce dalilin da ibnu abdulbarri ya gino a kai na ce nassi ba nassi ba ne jama'a dalili ne ba nassi ba ne dalili ne ma'ana ya hatamilu wajen akhar ina fata ka fahimta ba nassi ba ne dalili ne ina fata ka fahimta matsala ce ijtihadiyya والله أعلم مالن يتي الثامنة مسألة تتقص الإلحاء في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل a cikin ayar Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa to kun ji fassarar farko ba sa roƙo ba sa tambaya ballantana naci ya biyo baya kaga fatawar imamu Ahmad kenan fassara ta biyu la yas'aluna nasa ilhafa suna tambaya amma in sun tashi tambaya ba su yin naci to ita ce wannan matsalar da za mu ji a kai malam ya ce al'ilha naci fil mas'alati game da roƙo ka roƙa an kore ka ka roƙa an tare ka an hantare ka an ce a fita da shi ka kuma dawowa wal ilhafu fiha da naci da ƙwallafa rai game da roƙo ma'alghina anha tare da wadatuwa ka wadatu kake roƙo malam yace haramun wannan haramun ne la yahillu bi halatta ba haramun la yahillu bi halatta ba haramun ne jama'a kun tuna da hadisin da muka karanta a makon da ya gabata annabi ce man sa'ala walahu uqiyatun aw idluha faqad alhafa wasu sun bincika mana wato asalin matsayin abin da yake wato ukiya ukiya dirhami arba'in kenan yana matsayin naira dubu biyu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ne da wasu ‘yan kwabbai a sama mana idan kana da waɗannan to bai halatta kai roƙo ba kai bara bai halatta ba ko ba ku yadda ba ne jama'a karatun haka yake jama'a wato wato jama'a bara ta zama cikin wato ruwan jikinmu ne shi yasa muke jin nauyin waɗannan karatuttukan amma karatun yana da sauƙin a ɗauka yana da sauƙin a ɗauka amma yana da buƙatar tarbiyya jama'a akwai inda in ka ja wannan karatun a wani guri dukan tsiya zaka ci muttafaqun alaihi zai akan ka za a ga za ka kashe musu kasuwa ne sun samu suna gina masallacinsu suna gina makarantarsu za ka yi musu kaza za ka yi musu kaza har abin ya wayi gari jama'a saral ma'arufu munkaran wal munkaru ma'aruf gurbatul islami ta bayyana jama'a waɗannan su ne abin da musulunci ya gino a kai to amma yanzu in kana karantawa shine bakon abu abinda mutane ba su saba ji ba kuma sai ya san mutane suna kiyasi sai aga to shekwa ne ga tsawon gemun shi ga ɗage wandon shi ga jan bakin shi ya iya li'irabi kuma gashi yana kai kuma ka ce ba daidai ba ne ta ce to yanzu ka fi shi ilimi to yanzu ka fi shi sani to yanzu ka fi shi shekaru ka fi shi dadewa a fagen da'awa sai ka ce a'a hadisi ka karanta ba kai ka faɗi ba manzon Allah ne ya faɗi in yana da shekaru hadisin ya girme shi in yana da falala da daraja hadisin ya fi shi to falmasiru ilal hadisi aula na fata mun fahimta cikin sauki ba wani hayaniya ba sai an daki wani ba ba sai an su a'a ga abin da muke akai e ka fahimta e to bar nan gurin shikenan shi yasa nan jama'a ba mu taba neman taimako ba alhamdulillah ba alfahari bane ba alfahari bane amma lazumin manhajin salafiya ne jama'a yadda ake faɗi to kuma aikace haka abin yake wani ya zo an tashi sallar juma'a to jama'a kaza kaza ka ce eh dan dakata ce jama'a aka ce dan dakata har wasu kungiyoyi sun ga wannan masallaci na albani yana samun masallata kasratul ma'amumina ha ana turo takaddun taimako to a nema musu taimako muka ce ba mu nema ma kanmu ba balle wasu ko kuwa jama'a inda za mu nemi taimako da kanmu ya kamata mu fara nema ma amma ba za mu yi ba ne don haka duk wanda ya rubuta takadda ya rubuta ma takadda da sunan darul hadith ko ya nemi ma ya nemi taimako da sunan darul hadith jama'a ƙarya yake wallahi yaudara ce damfara ne madamfari ne jama'a wallahi madamfari ne baka taba ji malam albani ya nemi taimako a hannun wani ba ko ya har cewa yake duk wanda ya rufa mashi asiri ya san shi yake bashi ta karkashin ƙasa bai fito ya tona masa ya tona mishi asiri ba kada Allah ya kaza kaza kaza kaza akan shi har malam ya rasu yau an shiga shekara ta biyu ba a samu wanda ya karfin hali ya ce su suke kaza su suke kaza ba wannan yana nuna mana gaskiya da amana irin ta malam albani bai ci amanar musulmi ba jama'a bai bayyana zahirin da yukhalifuhu batinuhu ba da cikin shi da wajen shi haka suke jama'a tama sai a ce ya cika tsanani a mutane ne ba sa son gaskiya gaskiya ce take da tsanani a gurinsu don haka duk wanda ya rubuta takarda ko ya nemi taimako da sunan darul hadisi jama'a makaryaci ne da haka 'yan siyasa su ji attajirai masu kuɗi su ji kowa ya kwantar da hankalin shi ya ɓoye kuɗin shi 'yan salafiya ba za su zo su nemi taimako a gurinka ba insha Allahu ta'ala in dai akwai mulkin da ke wato asalin Allah maɗaukakin sarki yake burbishan al'arshi ba za su taɓa neman taimako a gurinka ba gurin Allah za su nema, insha Allahu ta'ala. Sannan a wannan gabar ina so ne kira musamman zuwa ga shugabannin wannan makarantar su fito ƙarar su bayani a gidajen rediyoyi da jaridu Daily Trust ne, Sunday Trust ne wane ne, koma wace ce da ta Hausa da ta Turanci. su fito su yi bayanin cewa duk wanda ya karbi wasu kuɗi ko neman taimako da sunan makaranta to ƙarya yake su je su karɓi kuɗinsu su kama shi madamfari ne ƙarya yake na fata mun fahimta wato abin da ya sa muke waɗannan bayanan kasusuwa suna ɗauka jama'a a lokacin da malam albani ya rasu akwai waɗanda suka zo ta'aziyya a nan wurin wata daga ciki take cewa ai wannan fa albanin da shi suke gwagwarmayar siyasar yakowa kaji da shi suke gwagwarmayar siyasar yakowa sai ta ce to amma sai aka ce mata albanin nan ya rasu da ta ɗaga wayar shi ta kira sai kuma ta ji an ɗauka sai gabanta ya faɗi sai ta ce la malam an ce ka rasu sai ya ce to watakila jama'a haka take faɗi a nan gurin sai ta ce ya ce watakila sai ta kashe wayan ita ta zo tana waɗannan bayanan ne saboda kanta ya ɗaure ta ɗan shiga ɗimuwa shin albanin ne kuwa koko wani madamfari ne da sunan albani yake waya kowa da pdp aiki a wancan lokacin ya ce mata shi ne albani akwai lambar shi da aka ɗauka aka kira shi kuma sananne ne jama'a malantin yana raye ya sha faɗi akwai masu damfara da sunan shi har ya rasu ba za a haƙura ba me ke cikin damfara in ba ƙasƙanci da wulaƙanci ba ina fata jama'a mun fahimta don haka jama'a kada kada wanda ya ciyo mana bakar albasa da tafarnuwa mai wari kada wanda ya ciyo mana ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka wannan jama'a malam ya ce al'ilha'u fil mas'alati wal ilhafu fiha ma'al ghina anha haramun la yahil قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي من سأل الناس أموالهم تكثرا duk wanda yake tambayar mutane dukiyoyinsu don ya tara ya samu yana da rufin asiri a don ya tara fa inna ma yas'alu jamran garwashin wuta yake roƙo fal yastaqilla aw yastakfir in yaso ya ci gaba in yaso ya takaita amma dai garwashin wuta yake roƙo رواه أبو هريرة وخرجه مسلم وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana roƙo ya tambayi wani ya je wurin su wani ya miƙa wa su wani hannu ya rubuta wa wani takadda ba zai gushe ba yana roƙo hatta yalka Allah ta'ala har sai ya haɗu da Allah a ranar kiyama walaisa fi wajihihi muz'atu lahamin babu koda yankin tsoka a fuskar shi tuni ya cinye ta a duniya duk wanda ya tashi a ranar kiyama fuskar shi kwarangwal to wannan alama ce ta maroƙi ne a duniya maroƙi kuma kada ka ɗauka sai san kira da yake zuwa gurin ɗaurin aure a malamai akwai maroƙa na fata mun fahimta akwai ulama usu'i dullabu duniya a awanu wa ansaru shaitan waɗannan jama'a la yi da bihim ba a koyi da su Allah maɗaukacin sarki ya ciyaye. Matsala ta tara a tasi'a, as-sa'ilu idza kana muhtajan fala ba'asa an yukarrira al-mas'alata salasan. Mai tambaya, idan ya zan yana cikin bukata, to ba laifi ya iya maimaita tambayar shi so uku, wani a bani mana, sai haka ɗan kawar da kai, ya iya maimaitawa. ya iya ƙara maimaitawa izaran wa inzara don yanke hanzari da tunatarwa amma sai ce wal afdalu tarkuhu abin da yafi falala shine kada ya tambaya ya haƙura mane dogara ga Allah ina fata mun fahimta fa in kana al mas'ul ya'lamu dhalika wa huwa qadirun ala ma sa'alahu wajaba alayhi al i'ta kai da aka tambaya idan ka san wane na cikin bukata to dole ka ɗauka ka bayar dole ka ɗauka ka bayar in ka sani wa in kana jahilan in kuwa bai sani ba jahili ne mana bai san wane ya yi roƙo ya nemi a taimake shi kai kuma baka san halin da yake a ciki ba gaskiya ya faɗi ko ƙarya kun san akwai wannan mala ya ce fa yu'tiyahu e ka ɗauka ka bayar ba komi makafata an ya kuna sadiqan fi su'ali gudun kada ya zama tambayar da yayi yana cikin bukata gaskiya ya faɗi ba ƙarya ba kai kuma ka hana shi ka samu matsala da haka ka ɗauka ka ba shi ka bar shi da imanin shi ina fata mun fahimta wani ya iya tambaya ce to dama ana tambaya sai a ce ya halatta amma da ɗayan dalilai guda uku larura amma a gurin shari'a ba a gurin ka ba don kowa ma yana da larura kuma kowa zai iya fassara larurar shi a matsayin ita ce larura laruratu dini ko kuwa tamma mecece ad-darura al-mu'tabaratu lada shari'a ko lada shar'a bari ku ji wani hadisi jama'a hadisi ne ingantacce annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة تنبيا دروقو بتحلت با سيغا ديان واتو أسل متاني قدا أكو متمن فرقو النبي رجل رجل اجتاهت عليه ماله wato mutumin da ya zan wata musiba wata annoba ta afka wa dukiyan shi ba shi da abin da zai ci da shi da iyalin shi annabi ya ce fahallat lahul mas'alatu ya halatta ya iya tambaya ya iya roƙo ina fata mun fahimta dan uwa ka ji larura ta farko ka ji larura ta farko larura ta biyu annabi yake cewa mutumin da bukata da talauci ya addabe shi har wannan bukata ta bayyana a cikin waɗanda yake rayuwa tare da su sannan aka samu mutane uku cikin mutanen da yake rayuwa da su masu hankali da natsuwa suka miƙe suka ce jama'a wane fa yana cikin talauci suka yi shaida a kan shi annabi ya ce to fa hallat lahul mas'alatu yawma idin kaji larura ta biyu larura ta uku annabi ya ce man tahammala hamalatan wanda ya tarki wani rikici ka tarar da wane da wane suna rikici wane na bin wane bashi shi kuma wane ya kafe wallahi sai an biya shi in ba haka ba to ba za a matsa ko ina ba wannan shi kuma bai da shi ba yadda ya iya to ya halatta ya halatta kai din nan ka je kai tambaya ka roƙa don in an baka ka biya wannan bala'in da ka tarko annabi ya ce da ka warware wannan matsalar to ka kame roƙo kuma bai halatta gare ka ba waɗannan su ne dalilan da kan sa a iya roƙo a iya tambaya tsakani da Allah mu auna waɗannan su ne barurori da ke sa a yi roƙo a yi tambaya na fata mun fahimta to tsakaninka da Allah da kake roƙo kake bara kake takaffuf takaffafun nas ka samu kanka a ɗaya daga cikin waɗannan halayen Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye almas'alatu al'ashira mas'ala ta goma kuma ita ce ta ƙarshe fa in kana muhtajan ila ma yuqimu bihi sunnatan to idan kana da wata buƙata ta ka nemi taimako na in an baka ka iya tsayuwa da yin wata sunna kamar ya sai ce kattajammul bi thawbin yalbasuhu fil aidi wal jumu'a kana so ka rika sanya kayan ado a ranar idi a ranar juma'a kaga ai sunna ne ko ya halatta ka yi roƙo ka yi tambaya jama'a kun gane gaskiya jama'a ba daidai ba ne bai halatta ba gaskiya ba daidai ba ne me kake da shi kai amfani da shi ina fata an gane amma dai bari mu karanta ce fa zakar ibn al-arabi babban malami malamin fiqh masanin tafsiri ba maliki ibn al-arabi yace sami'tu bi jami'a bi jami'il khalifa bi baghdada rajulan yaqulu yace naji wani mutumi yana cewa akhukum ya ku jama'a ga ɗan uwanku ya hadurul juma'ata ma'akum yana zuwa sallar juma'a tare da ku walaysa indahu thiyabun yuqimu biha as-sunnatal juma'a amma bai da kaya masu kyau da zai shigo shi ma dai a ga dai ya shiga sunna ta juma'a ma'ana ya sanya kaya masu kyau ma'ana kaga ya nemi taimako kenan falamma kana fil juma'ati al-ukhra da juma'a ta kewayo ra'aitu alaihi siyaban ukhar sai na ganshi da wasu tufafi daban kace masu kyau faqila li sai aka ce da ni mana ya aka ya samu waɗannan tufafin sai na bada amsa na ce kasahu iyyaha abu tahir albaransi akhdha sana wani ne mai suna abu tahir albaransi ya tufatar da shi waɗannan kaya amma fa manufar shi ita ce akhzas sana'i don a yabe shi ba sai mun wato asalin bata lokaci game da wannan majama'a asarin nan bai tabbata ba hatta zuwa ga shi kanshi ibn al-arabi din dan gashi a ƙasa yace kaza fi nusakh wallazi fi ahkamil qur'an ra'aytu alayhi thiyaban judadan فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها ولم نقف على ترجمة abi al-tahir al-baransi ma'ana rajulun majhul na fata mun fahimta al-baransi ko ai al-barsani na'am al-barsani wallahu ta'ala a'lam jama'a waɗannan su ne mas'alolin da muka nufi tattaunawa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi waɗanda daga ƙarshe jama'a ina so ne mana ihala zuwa ga littafin riyadus salihin littafi ne na tarbiyya jama'a littafi ne na tarbiyya wannan littafi ya kamata a sanya shi a karantar da shi da manufar tarbiyyar musulmi don ita ce manufar da ta sa al'imamun nawawi ya rubuta wannan littafi kamar yadda ya sarraha haka a cikin muƙaddimar littafin ya ce manufar rubuta littafin shine a ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirin ladabtuwa da abin da ya inganta daga annabinmu shugaban na farko da na ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi al'imamun nawawi ya kulla babi-babi da suke da alaƙa da juna mutatabi'atun yana da kyau malaman da ke karantar da riyadu salihina su yi ƙoƙari su riƙa alaƙanta kitab ɗin da ke kutub ɗin da ke cikin riyadu salihin kitab na farko mecece alakar shi da kitab na biyu na biyu me alakar shi da ta uku yadda ka san dai littafin fiqh ka san littafin fiqh ana farawa da kitabut tahara kitabus sala sannan kitabul janaiz sannan kitabuz zaka kitabul hajji a cikin kitabut tahara sai a fara maka bayani game da ruwa karkasuwar ruwa nau'in ruwa hukuncin ruwa sannan najasa menene najasa menene ba najasa ba sannan kitabus sala kitabus sala babul mawaqit babul azan kaga mutatabi'at a jere sannan takbiratul intiqal sannan kaza sannan kaza to wannan littafi jama'a yana da matukar muhimmanci karkashin wato asalin waɗannan matsaloli da muke karantawa al-imamun nawawi ya kulla wasu babuka guda biyar ba za ka fahimci ɗaya daga cikinsu ba sai ka fahimce su duka gaba ɗai. Babin farko al'imamun nawawi ya ƙulla shi game da kamewa da wato asalin yadda da kaso na arziki da Allah ya baka. Da zargin roƙo ba tare da larura ba ka ji babi na farko da al'imamun nawawi ya ƙulla. ya kawo hadisai masu yawa game da zargin bara da zargin roƙo da bambaɗanci da kaza to yanzu a nan sai ka ce to yanzu babu sadaka kenan don shubuhar da wasu suke yaɗawa kenan ba a yin sadaka sai a ce akwai sadaka ka yi haƙuri yana nan zuwa babi na biyu da limamin nawawi ya ƙulla sai ce babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala taɓallu'un alaihi an ce kada kai roƙo to amma in aka baka ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba ya halatta to kaji babi na biyu jama'a suna da alaka ko ba su da shi babi na uku sai ce babul hassi alal akli min amalil yadi watta'affufu bihi anil mas'ala watta'arrud lil i'ta babin da zai zaburar da ka tashi kai sana'a ka nemi kuɗi dan in ka nemi kuɗi ba za ka yi roƙo ba ba za ka yi bara ba kaga wannan babin yana da alaƙa da na baya ina fata mun fahimta so sannan sai babi na hudu ta ɓangaren masu dukiya sai imamun nawawi ya ce babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi siqatan billahi ta'ala masu kuɗi ta nan aka ce to ku eh ku rika alheri ku rika kyauta ku rika ciyarwa ta hanyoyin alkhairi ku yarda da Allah maɗaukakin sarki ba zai talauta ku ba don ciyarwa da kuke yi kaga ta can an tare ma mutunci an ce kada kai roƙo mai kuɗi kuma an ce yayi sadaka kaga zai ɗauka ya bayar saboda ayoyi da aka tsikare shi da su ko kai kuma an baka cikin izza ba tare da ka roƙa ba ka ji yadda al'amarin yake wato asalin daidaituwa ina fata mun fahimta waɗannan babukan mu je mu karanta su jama'a mu waiwaye su za ku fahimci waɗannan maganganu da nake faɗi kwarai da gaske Allah maɗaukacin sarki ka samu dace na'am na'am na'am in yayi bai yi laifi ba in yayi bai yi laifi ba amma da bai yi ba da ya fi tsare mushi mutunci shine malam shine abin da yasa nace in yayi bai yi laifi ba saboda ga sa'ad da aka ɗaga wannan gona ta wasu marayun kabilun banin najjar suka ce kyauta annabi ya ce la saminuni ya banin najjar da suka faɗi kuɗin sai annabi ya ce da abubakar kawo waɗannan kuɗin ka ji dalilin da ya sa na ce in ya tambaya bai laifi ba ina fata ka fahimta amma da zai yi haƙuri da ya fi wallahu a'alam na'am eh eh to kaji arashi kenan jama'a imana in ka samu siyan jaridar daily trust ka je ka siya zaka ga waɗannan bayanan da na yi isharar su a ɗazu cewa lallai ne waɗanda ke gabatar da shugabancin wannan makaranta su gabatar da wasu bayanai da za su barranta daga wani ya je ya yi damfara da sunan darul hadithis salafiya ka je ka siya za ka ga ƙarin bayani jama'a kada na manta mu yi ƙoƙari mu waiwayi lattar da malam ya yi ta a nan game da bara illar bala bara da roƙo da tumasanci da bambaɗanci mu je mu saurari wannan lattar jama'a za ta ƙara mana seti da izinin Allah. Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace kamar wani yana so magana. Eh, na Malik kenan. Eh, eh, eh. Ba mutaba'a nake nufi ba wato idan idan idza urifatil wasitatu baina tabi'i idza urifatil wasitatu to yuhtajju bi hadha al mursal misali kaman marasil na sa'id ibn al musayyib malamai sun yi binciken marasil dan na sa'id dan musayyib cewa wasitar da ke tsakanin shi da manzon Allah Abu Huraira ne to kaga Abu Huraira sahabi ne was sahabatu kulluhum udulun to idan aka gane sahabi ne to hadisin mursal ɗin illar za ta sa wato asalin za ta ɗauke daga kan shi sannan idan aka gano wanda ke tsakanin wannan tabi'in da annabi aka gano tabi'i ne wana da tabi'i wana sannan sahabi da aka yi bincike aka gano tabi'in nan da ɗayan tabi'in sikata ne amintattu ne sannan sahabi to shi ma mursal ɗin ingantacce ne ana karɓa ana hujja da shi ina fata mun fahimta ba ni iya tunawa akwai wani littafi akwai kitabul marasil na al'imamu abu dawud akwai wani malami da ya ɗauka ya yi ta haƙiƙin shi ya mishi muƙaddima wacce take ɗauke da bayani na ilimi game da shin ana hujja da mursal ko ba a yi mazahibul ulama fil ihtijaji bil hadithil mursal ya yi waɗannan bayanan in Allah ya yadda zuwa karatu na gaba inna tunano zan faɗakar da mu insha Allahu ta'ala ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace na'am Eh. maula ce malam ba zai karba ba zai mayar ne saboda abin da aka kawo maka tabi'atul lil asli ba wai ishrafi kai ba takarda ne ma ka rubuta kan kudin su zo sai ka ji wa'azi kai a ranka sai ka ji ka tuba alamar tubanka in kudin sun zo sai a mayar da su kada ka ce to last one kai Allah maɗaukakin sarki ka samu dace jama'a za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na azumi jama'a ya haƙuri mako mai zuwa ba za mu karatu ba sai ɗaya ga watan ramadan ba kamar yadda aka saba ashirin da biyar ga watan sha'aban ba a ɗaya ga watan ramadan ɗaya ga watan ramadan karfe hudu da rabi bayan la'asar za mu ci gaba da waɗannan karatuttuka na tafsiri da ikon Allah abinda muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da suka faɗo na kure ko ƙarancin ilimi Allah ka yafe mana Allah ka ji kan malam albani Allah ka kai haske kabarin shi Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka ji kan shi ka ji kan wato iyalin shi ɗan shi da matar shi da mahaifiyar shi muna addu'a ta musamman Allah ka ji kan malumman mu na sunna gaba ɗaya waɗanda suka gabace mu da kyautatawa tun daga na wannan ƙasar na kusa da na nesa Allah ka gafarta wa malam ɗan fodiyo mujaddidin musulunci Allah ka ji kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi malam Ja'far Allah ka yafe mishi malam Albani Allah ka gafarta mishi sauran malaman mu Allah ka ci gaba da tsare mana su Allah ka kai haske kabarin su mu da muke raye Allah ka tsare mana imanin mu ka ba mu istiqama har mu haɗu da kai ya Allah, Allah ka amintar da mu firgicin alƙiyama ka shigar da mu aljanna. Zan saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.